وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسنا ترى an ce mun yi bakwai jiya ne muka yi na takwas haka ne jiya ne na bakwai yau na takwas muna kan darasi na takwas malam ya ce wa suna aljama'a يثبتون الشفاعة والمقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سنة تبتد ceto. da kuma wani babban matsayi da Allah ya tanadar wa annabi ran tashi alkiyama da annabi ya faɗa hadisin muslim idan an kira sallah ku yi min addu'a lamar ba zai da'awata tamma salatu qa'ima ati muhammad al-wasilata al-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan maqaman mahmudan gane ko da ƙur'ani ya ce makaman mahmuda to shine wani matsayi ne da Allah ya tanadar wa annabi ranar kiyama zai bashi to yanzu zai mana magana akan shafa'a shafa'a ceto ceto malai ce wa shafa'atu li ahli al-mawqifi li fasl al-qada bainahum hiya al-maqam mahmud sai ku rubuta na ɗaya kenan ceton kala-kala ne wanda annabi zai akwai ceton da Allah zai wanda suke tsaye a filin kiyama don faslul qaza a yi wa mutane hukunci a tsakaninsu to wannan shine wa ba'asu makaman mahmudan din da aka faɗa Allah ka ba wa annabi matsayi da shi zai zo ya roƙi Allah Allah ka fara yi wa mutane wannan ceton Allah ya yi fushi ba za a yi ba to shi zai zo ya roƙi Allah sai a fara yin ceto wa mutane a fara yin hukunci tsakanin kwa da kwa ceto na biyu wa shafatu li alil jannati an yadkhulu jannata yan aljanna ma ba shiga aljanna ba sai annabi ya nema musu ceto Allah ya rufe aljannar yana cikin fushi Allah tabaraka wa ta'ala ba za a shiga ba sai annabi ya zo ya ce a bada dama a shiga wai kun rasul sallama awwal dakhilin fiya wanda Allah zai zama shine mutum na farko da zai shiga shine na farko da zai mai zai shiga dakhil awwal dakhilin fiya ceto na uku wa shafa'atu li ammihi abi talib an yukhaffifa anhu ko yukhaffafa anhu min al-adab zai roƙi Allah Allah ya sauƙaƙa masa azaba babban shi wa hadhi shafa'a abinda aka ce za a sauƙaƙa babban sa azaba shine shi babban sa bai imani ba Abu Talib kenan bai imani ba dan annabi yayi yayi ya imanin ya karbi kalma bai karba ba da haka abinda yan bid'a suke faɗa cewa musulmi ne mumini ne wannan ba daidai ba ne baffan shi bai imani ba to amma Allah zai sa shi a wuta annabi zai roƙi a ɗan sauƙaƙa masa tun da shi ya kula da annabin lokacin yana yaro sai a yi wannan ceton malayin shi wa hadhihi shafa'atu as-salasu khassa bin nabi kun ga wannan ceton guda uku ba wanda ya isa in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama wa laysa li ahadin ghayrahu sai ceto na hudu wa shafa'atu sallallahu alaihi wasallama li raf'i darajati ba'dhi ummatihi annabi zai yi ceto Allah ya daga darajar wasu bangare na al'ummarsa wasu cikin al'umma Allah ya daga darajar su mimman yadkhuluna aljannata ila da ila darajatin uliya al'ummarsa da za su shiga aljanna sai ya ce bayan sun shiga Allah ka ƙara musu daraja a aljanna ka cancanci ka shiga aljannan amma annabi zai roƙi Allah ya ce a ƙara maka matsayi a ƙara sama da kai a daɗa luluka ka a yi gaba da kai a gidan aljanna ceto na bakwai ne ko na shida na biyar wa shafa'atu sallallahu alaihi sallama li ta'ifatin min ummatihi yadkhuluna aljannata bighairi hisab annabi zai yi ceto ga wasu mutane cikin al'ummarsa Allah ya ba su daman shiga aljanna ko hisabi ba za a musu ba ya rabbi ja'alna minhum ko hisabi a tsaye da mutum wai a tambaye shi me yasa kai kaza ya ba kai ba kawai za su shiga bai hisab wa shafatu sallallahu alaihi wasallama fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto na nawa na bakwai na shida ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wata al'ummarsa wanda aka duba ladansu da zunubinsu duk iri ɗaya iya yawan lada iya yawan zunubi tab kenan wannan su ne za su tsaya akan tozon la'arafi kenan an samu matsala an samu damuwa fa yashfa'u fihim li yadkhulu aljannata annabi zai zo roƙa musu Allah ya ce a ba su dama kawai shiga aljanna Allah ya yafe kawai amma an ba haka ba zunubinsu iri ɗaya ladansu ma iri ɗaya wafi a ƙawamin akharin na ƙad umiru bihim ceto na takwas wafi a ƙawamin akharin ceto da annabi zai wasu mutane an yi umarni da umir bihim ilan nari Allah ya ce a kai su wuta sai annabi ya ce ina neman alfarma Allah ya tukuluha kada a shigar da su ya Allah ina neman alfarma kar a shigar da su ceto na tara والشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج أصاة الموحدين من النار أصاة الموحدين ما ستوحيدي أمام سابان الله sun yi tauhidi sun saba Allah Allah ya jefa su cikin wuta ga tauhidin kuma amma suna cikin wuta annabi zai ce ya Allah tunda sun taba kadaita ka a fito da su fa yashfa lahum sallallahu alaihi wasallam fa yashfa lahum fa yadkhuluna aljanna annabi zai musu ceto sai shiga aljanna to kun ga wannan ceton tusharikuhu fiha almalaika wan nabiyuna wash shuhada was siddiqiyun was salihuna wal mu'minun ba shi kadai zai yi ba malaiku ma za su yi annabawa ma za su yi shahidai ma za su yi siddiqai har salihan bayi ma su ma suna iya ceton yan uwansu wal mu'minun ثم يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ومنه وكرمه ورحمته bayan an gama wannan gaba ɗaya kuma Allah zai ceto shi ma bari yayi nasa ba tare da an yi ceto ba ko wani abu kawai Allah da falalarsa da karamcinsa da girman daukakansa zai ce ku fita sai fitar da su to bayan wannan wannan na goma kenan wancan na tara wannan na goma wal amalu salihu yashfa'u li sahibi yawm al qiyamati duk wanda ya aiki na kwarai mai kyau to aikin nasa zai cici shi a kiyama aidan kama akbar bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bada labari yace as-siyamu wal qur'ani yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama qur'ani da azumi duka za su cici bawa ranar kiyama azumin ka da kake na nafila da wanda kai na farilla Allah ya karba za su zo su cece ka a gurin Allah Qur'anin da kake yawan karantawa yana hana ka bacci kana karanta shi da daddare zai zo ya ce wa Allah ya rabbi mana'atu an-nawm ya ubangiji wannan bawa na kana hana shi bacci ya kwana yana karanta ni ya Allah ya Allah ka cece shi haka akwai riba yawan karatun Qur'ani shi mumini yana da hanyoyi da dama da Allah ya buɗa masa zai samu rahmar Allah Allah samu cikin su fa amma al-kufar wal mushrikuna fala shafa'ata lahum da kafirai da mushrikai duka ba su da ceto duk wannan ceton da ake malam masu imani ne ake wa musulmi amma mushriki ba a cetonsa wanda ya kuskure ya mutu yana mushriki ya shiga uku wanda ya mutu yana kafiri ba za a cece shi ba liƙauli tabaraka wa ta'ala wa anzirhum yawmal azifati yawmal qiyamati kenan shine azifa ka tunatar da su ka tsoratar da su yawmal azifati idil qulubu لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع da faɗin Allah fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to irin waɗannan ayoyi su ne irin su ɗan gungu da 'yan alƙur'aniyuna suke ɗauka cewa suke kafa hujja da su ce ai babu ceto to kaga fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ana nufin mushrikai ne da kafirai ba musulmi ba wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu lada alhanajiri kanzimin ma lizzalimina min hamimin wala shafi'in yuta' الظالمين أكن في المشركون والكفار فتنبهوا أكمل من تفسير سكفدا duk wanda bare fassara Qur'ani da yadda salafu salih suka fassara shi ba to zai kawo barna da ruduwa cikin addini wal mautu yu'ta bihi yawm al qiyamati fa yuzbahu kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama bidhalika fa qala za a zo da mutuwa ranar tashi alkiyama mutuwar da kanta fa mutuwar za a zo da ita a kwantar da ita malam Allah zai ce a yanke ta tilas talar za a yanke ta kamar yadda manzon Allah ya bada labari ga hadisin idza sara ahlul jannati ila aljanna wa saru wa sara ahlun nari ila nari in yan aljanna sara suka tafi suka kasance sara bisad daga sayrura ne in aljanna suna aljanna yan wuta suna wuta utiye bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar za a dauko mutuwa za a kafe ta a ajiye ta tsakanin aljanna da da wuta summa yuzbahu a yanka ta summa yunadi munadin mai kira zai kira ya ahlal jannati ya yan aljanna la mauta to ba fa mutuwa yau mutuwa an yanka ta wa ya ahlan nari ya ku yan wuta la mauta ba mutuwa fa yazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim yan aljanna sai su ƙara farin ciki bisa farin cikin su wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta sai su ƙara bakin ciki akan bakin cikin su hadisin imam muslim dole ne ahlus sunna imani da wannan zai faru fa gaba ɗaya waɗannan abubuwan a kiyama za su faru الركن الخامس السادس الإيمان بالقدر سي إيماني لقدر أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره أهل السنة سن يدى سن إيماني دون الهيري كشر ينا كسن شهادة إيقوان الله ني ده كنشن صدق الدرسة ko me ya same ka Allah ne kaddara ko me ka rasa Allah ne kaddara to kaga ka fahimci wannan me na zuwa gidan boka me yasa dan wani abu ya same ka na asara sai ka ci ai wani ne dora ma wannan ba tunani mai kyau a ciki wa anna Allah fa'alu lima yuridu fa kullu shay'in bi iradatihi wala yakhruju an mashi'atihi wa tadbirihi lalle Allah mai aikata abin da ya ga dama ne duk abin da ka sani da nufin Allah yake faruwa bi iradati kuma ba abin da yake fita daga mashi'ar Allah son Allah da ganin daman Allah da tsarinsa tadbir tsarinsa wa alima kulla ma kana wa ma yakunu min al-ashya'i qabla an takuna fil azali Allah ya san abinda ya kasance da wanda zai kasance na abubuwa kafin timfil azal in ji bahaushe timfil azali in an ce azal ma'ana can farko yanayi wa qaddara al-maqadira lil kainati hasba ma sabaqa bihi ilmuhu wa iqtadathu hikmatuhu Allah ya kaddara maqadir abubuwa na kaddara shine maqadir na abubuwa da za su kasance wanda ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya san cewa da hikimar ubangiji ya riga ya san cewa abin nan zai faru ka yadda fa da abin da zai faru har duniya ta tashi da abin da ya faru kafin a yi mu kafin a yi mai Allah ya san komai wannan shine al'imanu bil qadari wa alima ahwala ibadihi wa alima arzaqahum wa ajalahum wa amalahum Allah ya san halin bayan shi ya san arzikinsu ya san ajalinsu ya san ayyukansu wa gaira zalika min shi'unihim da wani wannan cikin shi'uni nasu fa kullu muhdathin sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi muhdath duk wani abu da aka fare shi shine muhdathin duk wani abu da aka kirkire shi yana tafiya ne akan yana kasancewa sara yana kasancewa ne akan me ilimin Allah da kudurar Allah da da manufashi wa khulasatul qawli anna al-qadara sabaqa bihi ilmu Allah ta'ala wa jara bihi al-qalamu mimma huwa ka'inun qala Allah tabaaraka wa ta'ala lalle ita kaddara ilimin Allah ya gabace ta kuma alƙalami ya gudana cikin duk abin da zai kasance wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai ya kaddarta shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura waɗannan su ne ayoyin ƙaddara annabi ya ce la yuminu abdul hatta yu'mina bil qadari khairi wa sharri min Allah ba wani bawa da zai imani babu shi bawa da zai imani face sai yayi imani da kaddara ta alheri ko ta sharri in sharri ne ka kaddara Allah ne ya rubuta faruwarsa wata ya alama annama asabahu lam yakun li yukhti'a har sai bawa ya san cewa duk abin da ya same shi ba zai kauce ba وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه باوا dole ya yadda abin da ya kauce masa to daman ba zai same shi ba duk abin da ya kauce masa ba zai same shi ba shafi na casa'in da shida wa ahlus sunna yaquluna al-imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur ahlus sunna wal jama'a suna faɗa shi imani da kaddara baya yiwa sai da abuwa guda hudu wacce san ma waɗannan abubuwan suna yake ce da su maratibal qadri martabobi na kaddara ko kuma arkanul qadri wa hadhihi al umur hiya al madkhalu li fahmi mas'alati al qadri sune mashiga na fahimtar kaddara duk wanda bai gane kaddara ba to ba zai iya imani da ita ba ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه imani da kadara baya cika sai rukunansa hudu sun cika wanda masallacin nan bai isa ya zauna ba sai da waɗannan rukunan ɗaya biyu uku kana cire ɗaya zai sauka yace لأن لأن بعضها مرتب مرتبط ببعض saboda wani bangare na kaddaran yana yana hade da da wani kan wato ba ni sunan shi abdu ka karba ka kira abdu ka bashi ومن ومن انتقص واحدا منها أو أنكره فقد اختل إيمانه بقدر duk wanda ya tauye ɗaya daga cikinsu ko ya musanta to imaninsa kaddara ya gama lalacewa to bari ku ji su bai zai taɓa yiwa kan imani da kaddara ba sai da waɗannan almartabatul ula al'ilmu ba za a yi imani da kaddara ba sai da ilimi al'imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli ma kana mana dole ka ji cewa Allah shi mai ilimi ne ga duk abin da ya kasance ba za ka yi imani da kaddara sai ka da Allah mai ilimi ne bi kulli ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da bai kasance ba laukana da ya kasance kaifa yakunu ya zai kasance jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma dalla-dalla wa annahu alima mal khalqu amiluna qabla khalqihim ka yadda Allah ya san wani hali dukkan halitta take ciki kafin Allah ya halicce ta min al-adami din ada da babu kai yaya kake ko yaya abun yake lokacin da Allah bai yi ka ba la ilaha ka yadda wa alima arzaqahum wa ajalahum wa amalahum wa harakatihim wa sakanatihim Allah ya san ajali ya san aiki ya san haraka motsi da zama harakat motsi sakanat zama wa alima ash-shaqiyya minhum was-sa'id la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah ya san dan wuta a cikin mu kuma ya san dan aljanna a cikin mu إنا لله وإنا إليه وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا da ilimin Allah kadimi da daddan ilimin Allah tun kafin tsohuwarka ta haife ka ya san kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne kurun an haife ka ga kanan kana ta rayuwa ne amma tuntunin kana layin yan wuta baka sani ba tuntunin kana layin aljanna baka sani ba Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا الله اللهم استر عوراتنا قال الله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم شنو معنى الآية malam babu tashi hankali irin rayuwa mutum yana rayuwa bai sani ba shi dan wuta ne ko dan aljanna kuma Allah da ya halicce ka yana kallon ka kana kaiwa da komawa in dan wuta ne ya sani in dan aljanna ne ya sani wani abu yana da ban tsoro yana da firgici wallahi to kun ga jama'a yanzu wannan ilimi ilimi ilimi ne to yana rattabe yana makale yana daure da kaddara kaddarar ba a yadda da kaddarar sai da ilimi a cikin kaji martaba ta farko martaba ta biyu alkitaba rubutu ميم الكتابة وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ كيدا الله يا ربوتا كومي دا أبن دا زي فارو با أبن دا الله بيربوتا وشيني الكتابة دا أتكي اللوح المحفوظ بكداني لوح المحفوظ با وهو الكتاب الذي لم يفرد فيه ko lam yufarrad fihi ko yufarrad fihi min shay littafin da Allah bai bar komai ba Allah ce ma farratna fil kitab min shay al kitab ana ana nufin lawal mahfuz ay ma farratna fi lawhil mahfuz min shay'in komai har gyara zaman nan da kai yana na arbuce wala wannan abun fa babban aiki ne wai abin da ake so fa ka yadda duk motsinka da ɗaukanka da ƙarfin ilimin Allah da sarautarsa ba abin da bai sani ba fa kullu ma jara wa ma yajri wa kullu ka'inin ila yawmil qiyamati fa huwa maktubun inda Allah ta'ala fi ummil kitabi duk wani abin da yake gudana yajri ko ya kasance zuwa kiyama to ka sani a rubuce yake shine alkitaba a wajen Allah a ummul kitab a ummul kitab wa yusamma az-zikru ko kuma al-imamu ko al-kitabul mubin duk sunan shi ne Allah ya ce wa kullu shay'in ahsay wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin fi imamin mubin mun rubuce komai mun kaddare shi mun iyakance shi a cikin imam imamin mubin kitabin mubin وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد حديث صحيح إمام الترمذي يرويتوش abu na farko da Allah ya fara halitta shine hadisul qalam hadisu awwal ma khalaqa shine alqalam abun farko da Allah ya fara halitta alqalami sai Allah ya ce da alqalami yi rubutu sai alqalami yayi magana ya ce me zan rubuta ya Allah sai Allah ya ce uktubil qadar rubuta qaddara me qaddara duk abin da zai faru makana wa ma huwa ka'inun ila al-abadi har abada haka duk abin da kaga ya faru wa kullu shay'in ahsaynahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imami mubin harama wa kulla ne ko kulla ne ni baki na yana ta min ba daidai ko littafin ne haka yake qur'ani wa kullu shay'in ahsaynahu fi imami mubin ko to kun gane yanzu ma'anar alkitaba yanzu al'ilmu wal kitaba duk kun gane ba zai yi kai imani da kaddara ba sai ka samu al'ilmu sai ka samu mai alkitaba kuma na gaya muku mai ma'ana alkitaba ma'ana komai alkitaba Allah sai da ya rubuta shi ya san shi kuma ya rubuta kai wannan ba shine bambancin musulmi da arni ina wannan bayani ya fi karfin arni yayi wani arni bai isa ba jama'a kun ga wannan abin yana nuna mana mutane suna buƙatar ilimin aƙida fa Allah wala yanzu za ka ritsa wani yana ga dara shi alu sunna ne shi kaza ne wallahi ka ce da shi mai alkitaba bai sani ba yawa ka ji ce ce littafi ko ya ce alƙur'ani to amma ba haka bane ana nufin ka yadda bayan Allah ya san komai kuma ya rubuta komai wai ma'ana ba wani abin da ya faru a duniya ba a rubuta shi ba a rubuce ki wallahi ina jin daɗin littafin nan ƙwarai da gaske wallahi malam zai ƙara maka ya kamata ka rinka karanta shi lokaci lokaci wallahi saboda ka jaddada imaninka Allah kar mutum mutuwa ta zo ta riske shi ya tafi ai mai tambaya bai iya ba da amsan wani abu wallahi to ga wani abu na uku almartabatu salisa al-iradatu wal mashi'a al-irada wal mashi'a dole ne in an ce irada nufi al-mashi'a ganin dama ka yadda duk abin da ya faru a duniya wanda ya faru da wanda zai faru nan gaba suna ƙarƙashin wannan abun guda biyu al'irada wal mashi'a sai da Allah ya nufi ya faru kuma sai da ganin damar Allah baka zo masallaci ba sai da kai nufin ka zo da haka duniyar nan bata kasance ba sai da Allah ya nufin ta faru mashi'a ganin damanka ne ka zauna a karatun nan ganin damanka ne ba ka zauna ba to Allah ma duk abin da ya faru a duniya sai da mashi'arsa وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما to wannan abin da zamu buga kenan bari mu ji mai malamin zai ci ai fassara al-irada wal mashi'a bayanin anna kullama yajri fi hadha al-kawn fa huwa bi iradati Allah wa mashi'atihi ad-da'irati bayna ar-rahmati wal hikma duk abin da yake gudana a cikin wannan kaun kaun duniya kaun abin da kasancewa wannan kasantaccen wuri to da irada Allah ne da mashi'ar Allah a da'ira wanda yake kewayawa shi yasa aka ce da'ira yake kewaya tsakanin menene rahama tausayi da hikima ya hadi man ya shawo bi rahmati duk wanda kaga Allah ya shirye da shi to yana cikin karkashin rahamar Allah da tausayinsa ne ka samu shirya wallahi tausayin Allah ne ya saka shirya wa yudhillu man yasha'u bi hikmati duk wanda ya bata ba mugunta Allah ya masa ba hikimarsa ne haka Allah ya hikima ya kaddara ya zama bai gane ba kai kai mutun ya musulunci ce a a an je an bashi kalma ya ce a dan a bashi lokaci zai yi shawara to ka gani to ga karatun aikace malam eh sai ta shanye giyanta ba za ta musulunta ba Allah bai ga dama ba malam kuma duk inda za ka yi wallahi bai ba wani tsoho mun je wa'azi irin wannan na musuluntar da mutane a wani ƙauye a Kano can ta kai wani gari ba naka tsoho ne ya daɗe duk garin baya shi aka ce ga malam zai kawo ma ziyara ce marhaba marhaba sannu malam sannu malam ka zo ya kasa zama ya shiga ɗaki ya ɗauko ɗakinsa ba a shigansa sai a sunkwai ga talauci na a'udhu billah na ce da cijo mun zo maka da alheri da albarka ce ma dalla bismillah bismillah bismillah na gode na gode na gode ya ce malam mai ka zo da shi na ce islama ya ce ka musulunci mai kyau addini mai kyau addini mai kyau ya ce i bayani malam na gama bayanai na da dabaru na da hikimomi na da duk abin da zai ya ce malam ka gama ce yayi to na gode ya ce ka san ka san komai sai Allah ya yi ko na ce kwarai kuwa ya ce to a yanzu dai Allah bai yi ba a dan bani lokaci tukunna ya ce amma ga gidana da iyali na dukka shiga duk wanda ta ga dama za ta tuba ko wanda ya ga dama zai sallah ban da matsala ka je dai ka dawo na ce yaushe zan dawo ya ce ka dai dawo muka sake koma a cika dai dawo har yanzu bai musulunta kuma ina tabbatar muka tsohon nan mutuwa ne kawai saura masa malam duk abin da aka faɗa zai ce ya yadda duk abin da aka faɗa ya ce ya yadda shi fa ya amince shi fa baya da jayayya mun ba shi dan abin duniya na kirki ya karba ya godiya ya tsuguna ya ce na gode na gode na gode sai kun dawo malam wallahi haka suke wallahi malam duk inda zaka je wajen wanda bai musulunta ba haka suke wada sai eh sai su ce Allah bai yi ba tukunna dai 105 bai musulunta ba eh haka suke wallahi ko ina haka suke to ka duba abin da nake so ka gane malam wannan arne ne kafiri ne ya san cewa Allah yana da mashi'a cewa sai Allah ya ga dama sai Allah ya so yace da saura tukuna to haka din ne abin aikace Allah bai so ba wallahi ne ce wani fada ne ta fada ne ta fada ne ce kana abin nan yace to malam ya zaki Allah bai so ba Allahu akbar to wallahi malam wannan ka dauke shi a cikin ayyuka da yawa hatta mutanen ka da kake musu wa'azi suna zama a gaban ka al'ummarka musulmin kai ta fada akan wata zahira su daina bid'a ba za su bari ba su daina shirka ba za su bari ba su ta shan giya su ta zina ba za su bari ba mutum duk wa'azi da za a yi a gari yana nan amma wallahi gobe za ka je ka suna yi nan fa muka zo muna daura yan mata ne yawancin sun haddace ƙur'ani kullum izo ashirin ashirin ashirin muke ana insha Allah mala a cikin su sai da aka samu barauniya ƙwarai kuwa wata ta ɗan ɗaga sai ta ɗauke wayar ta fita ta ƙofar nan za ta fita sai malami ya kira ta ce zo ta zo ina za ki je zan je gida ne me za ki zan dawo wance ta ce an ɗauke wayarta aka buga aka buga ƙwar'ani ne izu sittin a hannunta ga karatu a bakinta ba magana ala malam ba ta fidda wayan nan ba kai ba haka kai ba malam ga malamin nan sai da suka ɗauke ta nan mata yan hizba suka kai ta ofis ɗinmu nan malami ya ce a kwaɓe ta a caje ta da azumin nan kaga uwar bari da kuka wata yadda ba ana buɗe ta kuma wannan sai ga waya ta faɗo kaga ubanta ya kai ta tayi karatun qur'anin tayi wataƙila ta haddace ma wataƙila ta iya karanta gashi kuma ta zo azumi ba kuɗi ake bayarwa ba komai raɗin kan mutum yake zuwa ta zo ta yi karatun to ma Allah bai nufe ta da samun shiriya ba shiriya dai ta ƙin sata kam da saura to a wannan zaka ce ba taɓa jin wa'azin sata ba kuna tare da ni malam ya ce ina ne ku gaya mu la yusalu amma ya falo likamali hikimati wa sultani ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata saboda cikar hikimatarsa da mulkinsa sultan وهم يسألون سوبا أكي تنبيع وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ da abin da kaga ya faru a duniya to ya fa dace ne da abin da yake rubuce can fi imamin mubin din nan komi an yi hadari an mutu wani ya ci gwamna wani ya fadi wani ya zama shugaban kasa mutabik ya dace daman timfil azal Allah ya riga ya rubuta shi zai wanda yake ru'a lawful mahfuz fa mashi'atullahi nafiza ganin daman Allah mai zartuwa ne wa qudratuhu shamila ikon Allah da kudrarsa gamamme ne ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun fala yakhruju an iradati shay ba abin da yake fita daga nufin Allah qala Allah ta'ala ga ayoyin mashi'a wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani adama kullaha zukatan yan adam duka baina isbu'aini min asabi'ir rahman tsakanin yatsu ne guda biyu da yatsun Allah duk zukatan mutane tsakanin yatsun Allah guda biyu suke wani irin yatsu ne ba mu sani ba mun karanta da ku a cikin imanu bi sifat ka kalbin wahid kamar zuciya daya yusarrifu wa yaso ya sha'u Allah yana juyawa wanda ya ga dama hadisin muslim al martabatu rabi'a martaba ta hudu ta imani da kaddara alkhalqu wa hiya al-iman bi anna Allah khaliqu kulli shay'in la khaliqa ghayrahu wa la rabba siwahu shine imani Allah tabaraka wa ta'ala shi halici komai kuma ba wani mai halitta in ba Allah ba babu shi kuma ba ubangiji sai shi ka yadda wa anna kullama siwahu makhluqun duk abinda ba Allah ba halittarsa aka yi وهو خالق كل عامل وعمله شيني مالكين دو wani ma'aikaci da aikin sa wa kullu mutaharrikin wa harakati duk wani mai motsi da motsin sa wa bi anna kullu man siwa Allah ta'ala makhluqun mawjudun fil min al-adam duk wanda ba Allah ba to halittar sa aka yi kuma an same shi ne min al-adami daga babu da babu aka nemo ka ka'inun ba'da allam yakun ya kasance da babu shi fala ya kawo fi hadal kauni shay'un illa huwa yakhluquhu subhanahu wa ta'ala ba abin da zai kasance a wannan duniyar face Allah ne ya halice shi kawai kai da wannan shine al-khalqu qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halici komai kuma shi ya kaddarta shi kaddarawa وأن الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد الله شيني مهلتشي كما شيني يكأيتا دهالتا نسامد أبو وهو خالق كل شيء بلا استثناء Allah shine mahalicin komai babu wani togaciya la khaliqa ghayrahu wa la rabba siwahu ba mahalici in ba Allah ba kuma ba wani ubangiji in ba shi ba Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil aya zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay fa huwa khaliqul ibadi wa af'alihim shine mahalicin bayi da ayyukansu duka duk aikin da zaka yi Allah ne halicci aikin wa anna kullama yajri min khairin wa sharrin duk abin da ke gudana na alheri da sharri wa kufrin wa imanin da kafirci da imani wa ta'atin wa masiya sabo da da'a da sabo sha'ahu Allah Allah ne yaso wa qaddarahu ya qaddara wa khalaqahu ya halicce shi qala ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to anan gurin malam an samu rabuwar kan mutane da yan bid'a wasu sun tafi akan cewa tutun da Allah haka yake dan adam kenan maslubul irada wal mashi'a bai da komai nasu tunda Allah shine mai komai Allah sauke maganan ba daɗi suka ce to Allah in ya ƙona wani ya zalunce shi suka ce to ai an ce komai da iliminsa da ikonsa ne wasu kuma suka ce a ta kafircin da yake faruwa Allah yana so suka ce da baya so da ya bari ya faru aka ce wala yarda li ibadi al-kufr suka ce ai tun da shi ya halici kafircin kuma da ikon sa da yadda sa aka yi ya yadda da shi yana so to kuskure suka yi na fahimta ba wai duk abin da ya faru na saban Allah Allah yana son sa ba a'a da iliminsa ya faru ba abin da zai faru ko na ta'addanci ko na kisan kai ko na shirka ko na mai wai ba tare da Allah ya ga dama zai faru ba kuma Allah bai sani ba yau inda ya zama haka to ai an tauyi Allah amma wala yarda li ibadihi kufr ya faru ya sani halittarsa ce suka yi amma ba abu ne da iyadda ba mana ba abu ne da yana so a yi ba ba abu ne da ya ce za a samu lada a kai ba ya ma fada in an yi za a samu zunubi akwai wanda suka ce yan bida duk wanda ka gan shi a gidan giya Allah ne ya kai shi yana so ya sha giya ne ba uzu billahi ɗan iskan duniya kenan suka ce kawai a bar mutum ya yi komai shi ne ake cewa to shi kenan tun da haka ne ai sai mutum ya je ya ɗauki kansa trailer tana tahowa ya tsaya a gabanta kawai ce Allah ne kai shi ya je mana zai yi tunda ka ce Allah ne ke komai ga wuta can an hura ka je ka shiga kaga ba ba ruwanka da ja masa aya ko hadisi to kenan idan har ba za ta yi ba kenan dan adam yana da mashi'a yana da irada mana Allah ya ba mutum zaɓi wa hadainahu an najidain fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir ashabul yamin da ashabul shimal to tunda ka ce Allah ne ke komai yanzu ai zafin rana yake yi ka je ka tsaya a zafin rana ka ki ka ci abinci ka ce a Allah ne bai kaddara zaka ci ba ƙaryar banza kurin to ko da wani zai gaya maka haka ko ya karanto irin waɗannan maganganun to ga abin da za ka ce masa kuna tare da ni wa ahli sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah ta'ala wa ta'ala yuhibbu ta'ata wa ya'muru biha wa yukafi'u 'alayha Allah yana son da'a kuma yana umarni ayi da'a kuma yana sa kai akai wa yakrahu al ma'asiya wa yanha anha Allah baya son sabo kuma yana hani akan sabo wa yu'aqibu 'alayha kuma yana uba kai wa yadi man yasha bi fadlihi wa min wa mannihi Allah yana shirye da wanda ga dama da falalarsa da baiwarsa wa yudillu man yasha bi adlihi wa hikmati yana batar da wanda ya ga dama da adalcinsa da hikima in ka bata adalcin Allah ne da hikima ta qala Allah tabaaraka wa ta'ala in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru in kun gode wa Allah yardahu lakum ya yarda muku wala taziru wazratun wizra ukhra ba wata ne take daukan laifin wata suratul zumari walam anna fikum واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يا سامك سن إيمانكم كما وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان الله يا كامتر مكو يا سامك كن كافرشي دا فاسقانشي دا سابو أولئك هم الراشدون ولا حجة لمن أضله الله سبحانه وتعالى ولا أذر له duk wanda ba Allah ya batar da shi ba da wata hujja ce ai Allah ne ya batar da ni ba Allah ya baka zabi ba da kaga bata me yasa ka bi kamar yadda in ka ga yunwa kana kauce mata to da kaga kafirci me za ba kauce ba da haka wala hujjata liman adallahu Allah wala udhra la lianna Allah ta'ala qad arsala rusula liyaqta'a liqat'i al-hujjati ai Allah ya turo manzanni dan su yanke hujja wa adafa amal al-abdi ilayhi kuma Allah ya danganta aikin bawa zuwa gare shi wa ja'alahu kasban lahu ya sanya shi wannan kokari ne nema ne nasa Allah ya kaddara zaka yi aiki tabbas amma motsin nawaye naka ne walam yukallifu illa bima yastati'u kuma Allah bai taba dora bawa ba sai abin da zai iya Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura hanya ce guda biyu ko ka zama shakiran ko ka zama kafura li alla yakuna lin-nasi allahi hujjatun ba'da ar-rusul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha faman sha'a falyu'min wa man sha'a duk waɗannan ayoyin da suka bawa dan adam choice mutum yana da choice ya zaba ko yayi ko kar yayi to da mu shine jarabawar ai in ga dama kai sallah in ga dama ka bari in kai sallah aljanna in ka yin sallah wuta to ya wanda zai zo ya kama tsiya wai ya ce wai ai Allah ne ya sa shi walakin la yunsabu sharru ila Allah subhanahu wa ta'ala li kamali rahmatihi wa adli ba a danganta wa Allah sharri saboda cikar adalcin sa da kuma tausayin sa li'annahu amara bil huda wal khair Allah ya umarni da shirya da alheri wa naha anil dalali wa shar ya hana bata da sharri wa inna ma yakunu sharru bi hikmatihi wa iradati duk sharrin da ya faru bayan kasa da hikimar Allah da manufinsa ko da sharri ne kar a ce ai Allah bai sani ba ka rage Allah bai zama bi kulli shay'in alim ba a sharri ne akai kuma ya sani mala cikin yan bid'a akwai wanda suka ce Allah dai sauyi suka ce Allah bai san abu ba kafin ya faru har misali suke buga suka ce yanzu idan ka gama za ka je gida za ka yi wanka za ka je majalisa za ka je gidan yarka yanzu kana da wannan tsarin ko suka ce to shi Allah ya san abin da ya faru ne kawai yanzu duk wannan tunanin naka Allah bai sani ba amma in kai zai sani kuma da haka suke bauta Allah wai kaga wannan kafirci ne kuma tabbatar wa Allah tawaya ne tab ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم جماعة الله بايا ظالمش أبن ترك كيواني دك ظالمش ومتصف بالعدل المطلق كما الله أبن صفن تاواني دا عدلش سكي fala yadlimu ahadan mithqala dharra Allah baya zaluntan kowa koda da kwayar zarra wa kullu af'alihi adlun wa rahma duk aikin Allah adalci ne jin kai ne Allah ya ce wa ma ana bi zallamin lil abid kaji daya wala yazlimu rabbuka ahada kaji biyu inna allaha la yazlimu mithqala dharra kaji uku wallahu jalla wa ala la yusalu amma yafal kuma shi Allah ba a tambayinsa akan abin da yi ba a challenge Allah ba a tumar Allah wane mutum la yusalu amma yafalu wa hum yusalun fallahu ta'ala خلق الإنسان وأفعاله وجعل له إرادة وقدرة واختيارا الله shi halicci dan adam shi halicci aikin dan adam kuma ya bashi kudura ya bashi iko ya bashi nufi irada da kuma ikhtiyari zabi wa mashi'a da ganin dama in ya ga dama yayi abu ya ga dama kai وهبها الله له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا Allah ya bawa bawa wannan dan aikin ya zama na haƙiƙa ne ba majazi ba ai ya baka zabi ya baka choice thumma ja'ala lahu aqlan yumayyizu baina alkhairi wash-sharr kuma Allah ya bawa dan adam hankali ya bambance tsakanin alheri da sharri yaya kake gane alheri sharri hankali amma mahaukaci da Allah bai bashi hankali ba kuma sai ya ce bai zai mai azaba ba yanzu duk mahaukaci idan ya mutu Allah bai zai kona shi ba saboda bai bashi alatu taklif din ba abin da za a kallafa mai ba ولم يحاسبه إلا على أعماله التي هي بإرادته واختياره الله بزي وباوا إسابي با سي إن يا أيكتا أيكن دي يد نفن سد زابن سا shi yasa in an maka tilas aka ce ka zagi Allah ba zai ma komai ba aka tilasta ka aka ce kai sata ba zai ma komai ba aka tilasta ka aka ce kai zina ba zai ma komai ba fal insanu ghairu mujbar bal lahu mashi'atun wa ikhtiyarun dan adam ba mujbar bane yan jabariya akwai yan jabariya yan da jabariya wana wai su a wajen su Allah tilasta dan adam yake yayi komai kaga ce in kaga kai sallah Allah ne ya sa kai in kaga sha giya ma shi ya sa kai so su a wajen su yan jabariya Allah bai da dalilin da ma zai yi wuta da aljanna suka ce to shi ya lice kowa kuma shi yasa yake yau su a wajen su al-insanu maslubul iradati wal mashi'a dan adam bai da nufi kuma bai da zabi in kaga yana sallah Allah ne ya so ya sallah in kaga yana kafirci Allah ne ya sa shi yayi wal iyadu billah wannan aqida ce ta yan bid'a kun gane al insan ghairu mujbar ko jabar tilastawa fa huwa yaktaru af'alahu wa aqaidahu da aqidarsa da aikin sai zaba illa annahu tabi'un fi mashi'atihi li mashi'atillah mashi'arsa duk abin da ya so ya yi kuma bai zai yi ba sai Allah kuma ya so mashi'ar dan adam tana bin mashi'ar Allah ne wa kullu ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun fallahu ta'ala huwa al-khaliq li af'ali al-ibadi wa hum al-fa'iluna laha Allah shi halicci aikin bai su kuma su ne masu aikin fahiya min Allah khalqan wa ijadan wa taqdira daga Allah ne a wajen halitta da samarwa da kaddara wa min al-abdi fi'lan wa kasba aikin da kasabin nemo abu da aikatawa daga bawan liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa in sha Allah rabbul alamin wa laqad radda Allah ta'ala 'ala al-mushrikeen hina ihtajju bil qadari Allah ya mero mushrikai hujja ya maida musu raddi lokacin da suka kafa hujja da kaddara wai suka ce da Allah ya ga dama da mun shirya inda bai ga dama ba shi yasa mun shirya ba law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala haramna min shay wai da aka zauna musu suka ce ya annabawa ku daina inda Allah ya ga dama ai da ba mu shirka ba da mu da iyayen mu ma da ba ba kaga wannan hujjar hujjar ta kafire ce Allah ya maida musu martani faraddallahu alaihim fakadzabahum biqawli ta'ala wal hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da ilimi akan haka ku fitan mana shi tattabi'una illa dhanna zanna kuke bi zato wa in antum illa takhrusun wa ahlus sunna wal jamaa يعتقدون أن القدر سر الله في خلقه قدر فسر الله ne a cikin halitta ta sa lam yattali alaihi malakun muqarrabun sirrin Allah kaddara ko mala'ika mukusanci bai leka ya gani ba wala nabiyyun mursalun la ya'lamu ahadun min al-khalqi illa ba'da waqu'i addara kan ba wanda yace santa sai ta bayan ta faru والتأمق والنظر في ذلك ضلالة زرفة tunani akan kaddara bincike akan sai ka ga yadda Allah yake abunsa bata ne lian Allah ta'ala tawa ilmal qadri an anami Allah ya nade ilimin kaddara ga bayinsa sune anam wani hahum amma ramihi ya hana su neman shi Allah ya ce la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun a daina tambayan abin da Allah ya aikata ko za a tambaya kamar ya zo ya zauna mutum ya zo ya zauna na to wai shi Allah nan a ina yake ina yake to ya yake to shi waye shi in kana cewa waye Allah to ka nuna akwai wani ba Allah ba kenan shi yasa ba a tunani akan abinda kwakwalwarka ba za ta iya baka amsa ba tun da ka yadda akwai abin da zai iya faruwa ya fi karfin tunaninka to ka yadda lamarin Allah samuwarsa ya fi ƙarfin tunaninka ta sha buga muku misali yanzu ba kowa yana da rai ba nan amma da za a gama maka tambayan duniya na a ce ina ranka yake ba za ka iya nuna inda yake ba to dole sai ka faɗi yadda Allah yake kana da hankali ka taɓa ga likita ya je ya taɓa inda hankali yake ya masa gyara an san inda yake amma duk mai hankali in an ce man bai da hankali sai ya kai ka kara to ina hankalin amma ka yadda kana da shi ko to sai Allah ne sai ka ce kai baka yadda shi ba ka haddace ƙur'ani ko eh ka haddace shi ko eh yau da za a kashe ka a fasa kwakwalwarka ina za a gano rubutun ba za a gan shi ba akwai abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka fa ƙwaƙwalwarka fa ka yadda tana da iyaka ba wannan shine imanin yan uwa yace wa ahlus sunna wal jamaa yusallimuna tasliman mutlaqan liqawli Allah tabaaraka wa ta'ala suna miƙa wuya na gaba ɗaya da faɗin Allah wal kullum min indillah fama li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha wa yuhajjuna bihi man khalafahum duk wanda ya saba musu akan wannan aqida suna jayayya da shi hada ma kana yu'minu bihi salafus salih wannan abin da muka gaya muku shine abin da magabatan mu suka imani shi min as-sahaba da tabi'ai ومن تبعهم بلسان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نقف هنا إن شاء الله abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba da shi Allah ya mana afuwa gobe alamis ne to gobe ba mu da karatu za mu je bajoga ranar juma'a ba karatu za mu je gombe sun za mu yi sallar juma'a ranar asabar ina za mu ji ranar asabar ne ran asabar ran asabar ran asabar